بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الوابل الصيب وغافئ الكلم الطيب من أشهر الفصل الرابع والسبعون wato fasali na saba'in da hudu fasalin da ke bayani akan miƙa wuya a game da hukuncin Allah na ƙaddararsa bayan mutum ya iyakar bakin ƙoƙarinsa a wajen bin sababin da shari'a ta ce a bi idan mutum ya nashi yi abin da aka ce ya yi na ruku da sababi to shi kenan sai ya miƙa ma Allah maɗaukakin sarki sauran duk hukuncin da Allah maɗaukakin sarki ya yanke to ya karɓa mun gane a an ka mana aya da take cikin suratu Ali Imran sannan Malam Ibn al-Qayyim yayi ta'aliki kanta sannan kuma ya kawo hadisi kwara ɗaya daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda ya hana faɗin lau wanda ya hana faɗin lau mutum ya zo yana faɗin lau da na yi kaza da ya zama kaza وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce almu'minul qawiyyu mumminin da ya zama mai ƙarfi wanda yake tashi ya katabus ba a son mumminin da ya kasance rago wanda baya iya komai ana Allah na son shi gwaggwadon matsayinsa domin shi ne abin nan yukaffiru sawadal musulmi haka al-imam al-imam al-qurtubi abu al-abbas al-qurtubi ya fadi a cikin al-mufti ya ce fa'idar soyayyar da Allah yake ma mummuni mai rauni fa'idar ita ce annahu yukaffiru sawadal muslimi in aka ce musulmai su taru ana ana neman yawan musulmai to za a gan shi ko da ba zai iya komai ba ba zai iya komai ba amma za a ga me za a ga yawan musulmai to wannan fa'idar ce ta sa Allah yake son shi amma ba kaman yadda Allah ta'ala yake son al-mu'minul qawiyyu ba shine almu'minul qawiyyu khayrun wa ahabbu ila Allah min almu'minid da'if mummuni mai karfi mai kwazo mai himma to Allah ya fi son sa kuma ya fi alkhairi a wajen Allah fiye da mummuni mai rauni wanda ba yi da wani abin da zai iya yi don ci gaban musulunci wa fi kullin khayrun kowanne yana da alkhairin sa wancan yana da alkhairi a wajen yin kwazo da himma da yin aiki domin tabbatar musulunci shi kuma wannan mai alkhairinsa shine yukaffiru sawadal muslimi yana ƙara ma musulmai yawa in an tashi za a yi census to za a ganshi musulmi ne shi wa fi kullin khair ke to sai man su ce ihris ala ma yanfa'uk kullun ya zama tunaninka kwaɗayinka shine me za ka yi domin ka amfana ta ya za ka amfana manzo sama ya fassara cewa khayrun nasi anfa'uhum lin-nas hadisi hasan wanda yafi alkhairi a cikin mutane shine wanda yafi amfanar su in ka tashi da asuba me zaka ma al'umma shi yasa da yawan malamai suke ganin cewa fardu kifaya tafi fardu aini yi fardu kifaya tafi fardu aini suna tattaunawa akai saboda me saboda duk fardu kifaya zaka game ajruhu mutasarri ladansa za ka ga farilla wacce take ta kifaya za ka ga ladan bata ba ladan bai tsayawa a kan kai da kai aiki sai ya shafi wasu amfanin zai shafi wasu kiran sallah karantar da mutane limanci yin alƙalanci sallar gawa duk waɗannan furu kifaya ne idan mutum ya yi amfanin ba kan shi zai tsaya ba amma idan ya sallar farilla to kan shi yamawa ko kan shi yamawa to shine wannan ihris ala ma yanfa'uk kullum mutum ya tunanin me zai amfane shi wasta'in billahi wa la ta'jaz kuma ka nemi taimakon Allah kar ka gaza kar ka zama kasashe kar ka zama ajizi shi yasa manzo sama cikin ababe takwas da yake roƙon Allah Allah ya tsare shi Allahumma inni a'udhuka min al-'ajzi wal kasal ya Allah ka tsare ni daga gazawa gazawa ita ce ne zuciyar na son a yi amma kuma jikin ba zai yi ba kasal zuciyar ba ta son a yi so da ka alkaslu fil qalb amma wal ajaz fil jism shi yasa malamai suka ce iyayensu da suka tashi suka ce za su aurar da su aka aurar da su aka aurar da al'ajazu da alkasalu miji da mata shikenan fatawallada bainahuma nadamatun karshen abin da zai haifar za su ɗansu babban ɗansu shine nadama da na sani duk wanda Allah ya jarrabe shi da waɗannan miyagun cututtukan guda biyu kasalun wa ajazun to shikenan abin da zai haifa shine na da na sani mun gani ko to to shine wa in asabaka shay'un idan wani abu bayan kayi harista ala ma yanfa'uk wasta'anta billahi wa lam ta'jaz abu uku ka samu alhibsu ala ma yanfa'uk sannan kuma me ista'anta billah kai al-isti'anatu billah sannan kuma lam takun ajizan to sai wani abu kuma ya zo saɓanin abin da kai ka so ya faru ɗalibi ya tashi ya karatu da hanyoyin da ake bi ya bi amma kuma sai Allah ya sa bai ci jarabawa ba to fala ta kullau anni fa'altu kada wa kada hakka zo kana ta na ma na sani ai ban yi ba haida kaza na yi a'a abin da kai nan akan daidai kace yanzu abin da ya rage maka shine sai ka tsaya sai ka duba kaga a ina aka samu matsalar wajen riko da sababin ka ne kai sakaci sai ka gyara a nan gaba kwakwalwarka ga baki dai bata nuna maka inda ka samu matsala ba to me za ka yi walakin kul qaddara Allah ma sha'a fa'al sai ka haka Allah ya kaddara sannan kuma sai ka sake mai sai ka sake shiri nan gaba domin sake fuskantar wannan abin idan kai kai kai ka gwada ya ci to sai ka canza wata hanya idza lam tastati' shay'an fad'ahu wa jawizhu ila ma tastati' in kai can bata bille ba to koma can yi na ruwa yi ta ruwa ruwa idan ya zo hanya ba ta anan sai ma kanshi wata hanya baya jiran wani ya masa hanya wannan hadisin yana ɗaya daga cikin hadisan da suke aikawa da ƙarfi a cikin zuciyar mai imani sannan ba a tsammanin a samu mutum musulmi ya zama kasalalle ya zama ba yi da al'amalul fasih ba yi da buri ko fata wacce fata wanda yake mai faɗi mai yalwa ana son musulmi ya kasance an ya kuna lahu amalun fasihun ya zama yana da yana da yana da buri da fata masu yalwa abinda ba da shi ba shine tulul amal amma al'amalul fasih ana son sa ya zama mai faɗi amma kai ya zama mai tsawo mun gane ai to sai ka ce ma sha Allahu taqaddara Allah ma sha fa'al da abinda Allah ya kaddara kuma duk abin da ya ga dama shi zai afku ni dai na iyaka abin da zan iya yi ga kuma sakamakon da ya zo min ya Allah ka gani fa inna law taftahu amal ash-shaytani domin cewa launa bude kofar shaytan sai mutum ya zo yana tuhumar Allah sai ya jama mutum ya zama yana da shakka a game da al'imanu bil qadar ya zama imaninsa da kaddara da Allah madaukakin sarki ya ce wajibi ne a yi to sai ya samu damu aure kake nema haka ta faru to abin da ya kamata kai ke aiki kake nema haka kasuwanci kai ni yayi ka bi duk hanyoyin da suka cancanta ka bi amma haka ta faru to shikenan qaddara Allahu ma sha'a fa'al shikenan daga baya sai ka dace ka sake shiri domin ka sake fuskanta kai irin na turuwa turuwa ba ta gazawa in ta hau koda sai ta kai can tsohuwar dutse sai ta fado shi yasa shi yasa namlatul muqaffaf ta shauki namla ce kasul namlatun kasul wai sai tana cewa laitani lam ataqaddam laitani lam ataakhkhar namlatun tahta al-muqaffaf ko ويتتك ليتني لم أتأخر ليتني لم أتقدم نملة كسو أما قائدة تروى إن تي تي يا كبا تنقو غسيتا تشنز حنيا هسي تاغا تاچن مبورنتا abin da take akwai darussa a cikin rayuwar tuguwa da yawa da musulmi zai koya shi yasa Allah madaukaki ke ba mu labarin ta a cikin alqur'ani وعن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين من ذا الله صلى الله عليه وسلم أكشي ياي كنشي سكان وسمتاني قدابيو فقال المقضي عليه سي وند أكا ينكه كنشن بمثل دائبا شين المقضي عليه كو lamma adbara da ya juya sai ya ce hasbunallahu wa ni'mal wakil sai ya ce hasbunallahu Allah ya isan mana wa ni'mal wakil kuma ma dalla Allah ya zama wakilin kamar nan mun a ce ya ce Allah ya isa ke yi mana فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيما سميتي إن الله لا إن الله يلوم على العجز ألا ينا سوكا متن إذا يزم كاتشي ولكن عليك بالكيس سيدي أبن دا أكي بكاتا أوجنكا شيني قد ما كان دا كيف قلوا دا كيف تناني شيني الكيس فإذا غلبك أمر idan kai iyaka abin da za ka iya yi abin ka ya zama sabanin haka a biyarin jaye ka fa kul hasbi Allah wa ni'mal wakil to daga nan sai ka ce Allah ya isan mini kuma ma dalla Allah ya zama majibinci na hadisin yana da raunin sanadi al-Imam Abu Dawud ya ruwaito shi a cikin al-Aqdiyah babu ar-rajulu yahlifu ala haqqihi الإمام أحمد يروي توش أتشم مسند الإمام البيهقي يروي توش أتشم السنن الكبير hadisi ne wanda yake mai rauni mala albani ya in ya da'afa shi a cikin da'iful jami'is sari amma dai wasu hadisan suna goyon bayansa sai ka yi iyaka abin da zaka iya yi ba haka nan shikenan sai mutum ya kwanta ba yin wani karin magana gurgu na bahaushe da yake cewa randa na daka Allah kan shayar da ita ruwa ai ita randa ba ta shan ruwa abin da ya kamata mai wannan magana ya gane kenan ita randa ba ta shan ruwa wasu ne suke zuwa su zuba ruwa su aje a cikinta ita ba ta sha ita ajiya ake bata to ya za a yi mutum ya zama ya zama randa sai dai a zuba mishi ya kamata ya zama mai randa ne ya rika zuwa ya zuba ruwa mun gane kai iyaka abin da za ka yi in kai iyaka abin da za ka iya to sai ka ban ma Allah saura shi ce فنهى النبي صلى الله عليه وسلم من زال سما يا هنا أن يقول عند جريان القضاء ما يضره ولا ينفعه haka faɗi abin da ba zai cutar da kai ba zai amfane ka ba to balle kuma ka faɗi abin da zai cutar da imaninka an hana ka faɗi abin da zai cutar ba zai cuce ka ba ba zai amfane ka ba inda jiryan ma ya zurruhu wa la yanfa'u abin da zai cutar da mutum abin da ba zai amfane shi ba kai ya faɗi haka وأمره أن يفعل من الأسباب ما لا غنى له عنه an kuma umar annabi sama ya umarci musulmi ya aikata abin da duk yake na sababi abin da ba ka da damar sai kai ruku da shi manzon sama ya umarni kai ruku da shi duk abin da sababi ne zuwa ga wani abu to kai ruku da wannan sababin amma sababi a musulunci labudda an ya kuna tsahira dole sababi ya zama mai tsarki abin nan almakulatul makdeliya almakulatul makfeliya makfeli abin nan tunanin policy da yake cewa abin nan al'adab tubarri wasa'il ko alghaya tubarri wasila cewa in dai means ɗinka inda inda manufarka za ka kai gare ta to duk hanyar da ka ga dama ka bi a'a labudda للغاية الطاهرة من و... من, من وسيلة طاهرة لا بد للغاية الطاهرة من الوسيلة الطاهرة قاعدة شوانا دولة دي عندك كي سنك كي to kuma hanyar da zaka bi ta zama ita ma mai kyau ce mutum yana da manufa manufar mai kyau ce to ya kuma ba hanya mai kyau domin kaiwa zuwa ga mai domin kaiwa zuwa ga wannan manufar tasa wacce take mai kyau to ina ga kuma manufar ba kyau kaga hanya ba za ta taba zama mai kyau ba ko misali yanzu misali sai mutum ya ce ai manzo Allah sama ya ce a hayayyafa saboda yana sanya yawa alfahari da mu ranar gobe alkiyama sai mutum ya ce to bari ya je ta zina ko ku gane misalin ba sai ce kaga kaga hadafinsa me yana son ya yawaita ma manzala sama man bihi mufakharatuhu wanda manzala sama zai yi alfahari da yawan su ko to zai ce to bari shi zina zai yi ta haihuwa kaga wannan gaya gaya ce tsahira amma wasila fa wasila ce wacce take ne najisa wasila ce fasida wasila ce batila to ka'idan musulunci duk sababin da za ka yi uku da shi to labudda an ya kuna sababan tahira ya zama sababi ne mai tsarki wanda shari'a ta yadda da shi take goyon bayansa domin kaiwa zuwa ga mai manufa wacce take mai kyau wannan ita ce ka'idar da yawan mutane ɗalibai da suke satan ansa sata amsa jarabawa ko magudin jarabawa su ce taimako suke ko suna da manufa soki suke su gama karatun su zo su yi kaza su yi ma al'umma aiki a ce a jawo musu cewa ne al-islamu yahtaju ila sababin tahir lil wusuli ila ghayatin tahira so da kala budda an takuna al-ghayatu tahira wala budda an yakuna an yakuna sababu tahira manufa ta zama mai kyau sannan kuma hanyar da za a bi domin cimma manufa ita ma dole ta zama kyakkyawa ta zama tsarkakakkiyar shari'a ta yadda da ita su daga ba inda aka ce musulmi ya zauna قالها وهو محمود فانتفع بالفعل والقول فإن عجزه كي القضاء idan hukuncin Allah ya gaji yadda mutum ga iyaka abin da mutum ya yi amma azal abin da Allah ya riga ya hukunta masa zai faru da shi sai faru da shi qala hasbi Allah to sai ce hasbi Allah ya iyaka abin da zai iya yi فإذا قال حسبي الله بعد تعاطي ما أمره من الأسباب idan mutum ya ce hasbi Allah bayan ya yi duk abin da aka umarce shi ya riko da shi kuma ya aikata na sabubba qala hawa huwa mahmudun to sai mutum ya faɗi wannan a matsayin yana matsayin abin yabo fantafa bil fi'li wal qawl sai ya zama ya amfana da aikin sa kuma ya zama ya amfana da maganar da yi shi ya iyaka abin da zai iya yi sannan abu na farko shine da jama'a sun gani sai a tausaya masa ka wani dai tuntuni yake kaza kuma duk abubuwan da ake riko da shi wani haka dai Allah ya kaddara mishi kaga kaga tun a duniya mutum ya fara samun shaida sannan kuma sai ya samu shaida wajen Allah subhanahu wa ta'ala wa idza ajaza taraka al asbab wa qalaha idan mutum ya gaza ya rasa duk yadda zai yi to sai ya bar sabubba sai ya faɗi hasbunallahu wa ni'mal wakil ko hasbiyallahu wa ni'mal wakil qala ha huwa abin nan kai wa idza ajaza idan mutum ya gaza wa idza ajaza taraka al asbaba wa qalaha mutum ya gaza kawai sai ya ce shi ba zai riko da sababi ba bari ya zama kawai kaman kaman gashin kaza a saman iska sai kuma kawai ya koma yana cewa hasbiyallahu wa ni'mal wakil to qala ha huwa malumun bi tarki al asbab to ya faɗi wannan yana matsayin abin zargi a wajen Allah saboda bai ruku da sababi ba daga nan ne aka samu ƙungiyar da ake ce musu murji'a daga nan ne murji'a suka su eh murji'a waɗanda su da murji'a da jabariya jabariya da murji'a suna haɗuwa in ana maganan murji'a ana bayanin imani da tawakkuli in ana bayanin kuma kaddara da alqada'u to sai a kawo sunan su sai a ce musu me sai a ce musu jabariya waɗanda suke cewa al-insanu kardishati fi mahbit rih dan adam yana rayuwa ne a duniya kamar yadda gashin kaza ke yawo a saman iska sai da ta ga dama ta juya shi so daga duk abin da zai sai abin da Allah ya ga dama ya faru da shi so daga dan me zai ba kan shi wahala ya ce zai tashi yana wani aiki دع المكارم لا ترحل لبغيتها وقل فإنك أنت الطاعم الكافر خطي أزاجي يكي يعي زنبو يكي من دي يكي فدا موا يكي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي دع المكارم لا ترحل لبغيتها قال دون أبو ندرجة na neman aiki ne na neman kuɗi ne na me kai zaman ka waqa'ud kai zaman ka a gida ai fa innaka anta ta'imul kafi ai kai ne mai ciyarwa kai ne mai tufatarwa so daga ba sai ka je ka nema ba kun gani saboda haka wa huwa malumun bi tarki al-asbab allati iqtadatha hikmatullah azza wa jalla kaddara da hukuncin Allah wanda hikimar Allah ce take take gudanar da su Allah duk abin da da hikima yake falan tam falam tanfa'ahu al-kalimatu naf'aha liman fa'ala ma amarahu ma ma amarahu bihi sai ya zama wannan kalmar ta hasbi Allahu ba za ta amfane shi ba irin amfanin da za ta yi ma wanda ya miƙe aikin da Allah ta'ala ya ce ya tashi ya yi na buku da sababi so da kan kaza kana so hasbun Allahu ni malki shi wannan daga cikin darussan da za mu fitar addu'a ba ta da tasiri ita kadai sai kai aiki manzo Allah so sama duk jihadin da ya je sai ya je filin jihadin yake addu'a da ya je ghazwatul ahzab ghazwatul khandaq ya daga hannu ya ce ya Allah madaukakin sarki Allahumma munzilal kitabi wa mujriyas sahabi wa hazimal ahzabi ihzimhum wansurna alayk maza so bai zauna a gida ba da ya je badar haka yayi ya kalla ya ga adadin kafare su dubu da wani abu da al'iru da annafiru duk sun haɗe su kuma musulmai gabaki da ɗari uku da sha wani abu manzon su mai daga hannu ce ya Allah waɗannan su ne albakiyatu saliha ya Allah idan aka kashe waɗannan ya Allah suwa za su bauta maka a ban ƙasa ya Allah ka taimake mu sai aka yi ne sahabi ya ce sai na je zan sara wuyan kafiri kafin takobi na ya kai wuyansa kawai sai in ga kanshi a ƙasa فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى أما باين بعد العمل بعد تعاطي الأسباب شيء ده النبي صلى الله عليه وسلم سببي ها مريم عليها السلام Allah ya sa mata ya ba ta karamomi an sa mata ciki ba tare da ba tare da miji ba amma ƙarshe sai aka ce ne wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlat tusaqit alayki rutaban janiya ko tasaqat alayki rutaban janiya a wata kira'a sai Allah madaukaki ya ce ta tashi ta girgiza dabi ta girgiza kututturen dabino kututturen dabino fa an sara bishiyar dabina sai aka ce wa huzi ki girgiza ki girgiza bi jiz'in nakhlati kututturen dabino tasaqat alayki rutaban janiya dabine za ta rika za ta rika zuzzubowa har ka kawai sai ana siffanta abin da nan a matsayin kamar wata bishiya kuma kututtire ne kaga Allah na nuna mata sai ta yi aiki shi yasa malamai suka ce daga cikin istinbatin da za a yi a cikin wannan ayar ayar tana nuna dan adam baya halasta ya zauna ya ce Allah yi mun komai alhali bai da kataus ba wani aikin da yake sai mutum ya zama mutawakili kenan ko ya zama mutaakili imana kaga ya zama mutaakili ko mutawakili ba mutawakkili ba mutaakili shi ma zaune kenan mutawakili shine wanda ya baza kawai jikin shi yana tsammanin alherin Allah ya sako masa sayyidina Umar radiyallahu anhu kauli ne mashhuri daga gare shi yace fa inna Allah la yumtiru dhahaban wala fiddata Allah baya ruwan zinariya Allah baya ruwan azurfa kana kwance shine wannan wallahu alam Allah shi taimake mu sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in